mai ɗaukan hoton ta zo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من عنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وذنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أدن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبعن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء أريد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna ashirin da tara ashirin da tara ga watan rajab wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci idan ka ɗauko al-muharram safar rabi'ini al-awwal rabi'ini al-thani jumadar ula jumadar thani rajabun sai ka zo ga wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1444 hijira ta farin jikada fiyayye a cikin halitta wanda duk ya bi ka ya tsira ya shiri wanda ya saba maka ya saba ma Allah daga birnin makka zawa birnin madina wanda ya daidai da Oh. wanda yake ya daidai da takwas ne ko yawa yau takwas ne ga wata na rajabun a wannan kuskure ne ne da farko takwas ga watan rajab wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci takwas ga watan rajab shekara 1444 hijira ta farin jika da sallallahu alaihi wasallam daga maka zawa madina ashe watan bature shine 29 da shi wata na ɗaya ko wata na ɗaya shekara 2023 miladiya Allah mahalicin kowa da komi fa'aru lima yurid wanda sai ya so ake yi. cikin ƙaddarawarsa da kuma gudanar da mulkinsa da kuma yadda yake sarrafa bayansa yadda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda duk sati muke gabatar da wannan darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka ɗaya daga cikin littafanmu na addinin musulunci mai sunan usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Ali Sheikh rahimahullah muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cin abin da zamu faɗa mu samu dacen littafin Allah alqur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallam dan tuban halice Allah ka tsare mu karancin ilimi abinda mu gane ba Allah gane da mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala marasa lafiyar mu gida da gidan asibiti Allah kai ne Allah Allah kare mu da lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa Allah subhanahu wata'ala ɗalibanmu duk inda suke Allah ya yi musu albarka. Allah ya mana albarka da mu da su duka. ‘Yan uwa da suke kama mana tun daga ‘yan agajinmu da sauran ‘yan uwa wanda suke hidima a cikin ɗawainiyar isar da wannan da'awa. Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu, kuma Allah sa mu yi lafiya mu ƙare lafiya. wannan nasiha Allah ka sanya mana ikhlasi Allah ka sa mana yi dan kai yi da ba dan kai ba Allah ka tsare mu ya Allah yaran mu ƴan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai zaurawan mu Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai mu da muke da auren Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da ƙaƙa na kai Allah karba mu da shi Allah kai ne Allah ƙasar mu Niger Allah ka sanar da mu lafiya dukkan wata fitina mun san ta ko mu san ta ba Allah ka tsare ƙasashen mu ya Allah jami'an mu na tsaro na cikin gida da bakin iyaka Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasar mu Najeriya da zaɓe ke gabatarwa Allah sa a yi lafiya a ƙare lafiya. Allah ka taimaki musulunci. Malamanmu waɗanda suka ɗora mu akan wannan turba ta alkitabu wa sunna ƙarƙashin fahimta ta magabata Allah ya haɗa mu da mu da su cikin jannatul firdaus. Iyayenmu waɗanda suka rasu Allah ka yi musu rahama. Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus masu rai Allah ka musu tsawon lokaci mai albarka idan lokacin su da namu yayi Allah kai ne Allah Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus wannan da'awa da muka fara akwai ƴan uwa waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu amma da su muka fara yau ba sana sun yi bulaguran da ba a dawowa Allah kai ne Allah Allah ka lullube su da rahama. Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus. Mu ma ga munan muna ta yi yanzu ko an jima. Allah ka ba mu guzi nauyi ta ayyuka na alkhairi. Ɗan uwa kullum kafin mu shiga cikin wannan littafi namu na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Dr. Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh rahimahullah mukan tunatar mu wa'azantar, mu faɗakar, mu motsar, bisa ga ƙa'idar wa zakir fa'in na dikira, ɗalibai kuna da aya?
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake. Ya ce wa zakir ka tunatar fa'in na dikira tanfa'ul mu'uminin. Tunatarwa na amfanuwa ne zuwa ga masu imani. Mai imani shi yake amfani ya ci garaɓasa da romo ta wa'azi. Ƙila abin da za a faɗa maka kasan shi, sai a tunatar da kai. Ƙila baka san shi ba, sai a karantar da kai. Ƙila ka san shi, ka yi sakaki sai a motsar da kai, a zaburar da kai. Wa zakir ka tunatar fa'in na dikira, lalle ita wato tunatarwa tamfa'ul mu'min tana ba da amfani zuwa ga masu imani. Duk mutumin da kaga a yau yana sauraron faɗakarwa da tunatarwa da wa'azantarwa ƙarƙashin littafin Allah da sunna alamin akwai rashin imani a cikin zuciyarsa. Tamfawar mu'minin ita tunatarwa inda take ba da amfani ga mu'mini. Sai Allah ya medo ka asalin halittarka ta duniya. Ka zo ne, baran ka nemi kuɗi ba, ka zo ne, baran ka nemi matsayi ba, ka zo ne, ba dan ka samu wani girma ba, a'a Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce bin halicci mutum da aljani ba sai dai dan su bauta ne ai liwahidun dan su kaɗe ta Allah wannan shine asalin halitta mutum da aljini ɗan uwa musulmi ka zo dan ka bauta wa Allah ba ta more ta hore ta kawo ka ba ma uridu minhum min rizqin Allah ce ba mu nihin wani arziki daga wurinsu wa ma uridu an yudi imun kuma ba ma nihin su ciyar da mu wani abu la abinda Allah yake so da kai bautarsa shi yasa bai barka haka nan ba sai da ya turo maka manzo wanda shine zai koya maka ga yanda Allah yake so a bauta mishi ga yanda Allah yake so a kade ta shi ga yanda Allah yake so a yi mishi biyayya ku bani aya cikin suratul a'la
أعوذ بالله السميع العليم fazakir innama بما شيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فذكر إن نفعت الذكرى
sai zakaru
سيذكر من يخشى
ka tunatar ka wa'azantar domin wa'azantarwa lalle tana da amfani wa yake amfanuwa da wa'azi da tunatarwa sai ya zakaru mun ya hasha a sani mai tsoron Allah yakan tuna yau astu mai tsoron Allah yakan tuna yau astu ashe tabbas duk al'ummar da take neman zama lafiya da samun ci gaba ya zamanto ana yi mata wa'azi ana faɗakar da ita ana tunatar da ita kuma muna wannan nasiha ne bisa ga ƙa'idar balligu anni walau aya ka isar da abinda ka fahimta daga wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko da aya ɗaya ce ka san ma'anarta, ka san fassararta, ka san abin da ta ƙumsa na wajen aiki ko bari. To ka isar. Sau da ka ashe ‘yan uwa musulmi, tunatarwa tana da amfani a cikin al'umma. wannan littafi namu na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna littafi ne wanda yake karantar da mu tsantsar tauhidi tsantsar kare ta Allah yawan kari bi rayuwa ta da rayuwarka muna buƙatar tunatarwa cikin abin da ya shahi kalmar mutala ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanai sun gabata a baya wanda ‘yan uwa musulmi din rigimar da ake muna karantar da kai ko muna karantar da kawunanmu ka zamanto kana cikin masu tauhidi a tauhidi ko ifradullahi bil ibada abinda ake ce ma tauhidi shine kaɗai ta Allah a cikin ibada duk abinda za a ce maka wannan ibada ce to ka zamanto ka kaɗe ta Allah kada ka haɗa Allah da wani a cikin wannan ibadar taka kada ka yi ibadar taka don wani ya gani kada ka yi ibadar taka don wani ya yabe ka kada ka yi ibadar nan taka don wani neman matsayi ko na abin duniya huwa ifradullahi bil ibada shine kade ta Allah da bauta shine at-tauhid shine kalmar tauhidi kuma wannan shine asalin halittarka Allah ke cewa wala qarba asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wa tanibu daguru mun aika mun tura a cikin kowace al'umma manzo idan Allah ya tura manzo mai wa'azi cikin al'umma idan in yaje me yake cewa ani ibudullah abota ta ma Allah wacce ne budagu an isanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba ka shedi kadda ka yarda ka koma zuwa ga Allah kana mai da Allah biyu eh kana da Allah biyu wa Allah na yi ma wani ma na yi eh ka ɗauki wata siffa ta Allah ka banye wani abin halitta ka shedi a tuba a koma zuwa ga Allah a ɗauki tauhidi tsantsa kaɗai ta Allah ɗan uwa idan biki mance ba dukkan wani laifi da ɗan adam ya yi Allah a shirye ke ya karɓi tuba na ya karɓi tuban ke ya karɓi tuban mu gabaki ɗaya amma matuƙar ka sake ka je wa Allah kana mai shirka kana mai haɗa Allah da wani babu tantagariyar tauhidi babu tantagariyar kaɗe ta Allah babu tantagariyar tawakkali ga Allah to Allah baya gafara ga wanda ya mutu yana mai shirka da shi ɗalibai ko kuna da aya wadda take magana akan haka inna Allah la yaghfiru
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما tabbas Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yin gafara ga mutumin da ya mutu yana mai shirka da shi yana mai hada Allah biyu in dai an mutu ba a tuba ba a koma zuwa ga Allah aka wasa shirka aka wasa sihiri aka wasa ɗanbaka aka wasa mallaka eh to Allah baya gafara ga wanda ya mutu yana mai shirka da shi yana mai hada Allah biyu amma wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha abinda bai kai shirya ba shirka ba wani dan laifinka Allah in ya ga dama sai ya gafarta maka ga wanda ya ga dama ka gane dan uwa musulmi ko yar uwa musulmi wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani ya dauki wata siffa ta Allah ko wani matsayi na Allah ya baiwa zuwa ga wani faqad iftara isman azima haqiqan ya kirkiri zunubi wanda yake mai girma Allah ka tsare mu shirka zunubi ce mai girma kuma mai girma ba zunubi ce mai girma inna shirka a shirka zalunci ce babba a zalunci ma in kana neman babban zalunci wanda ya kowane zalunci girma to nemi shirka Hmm? hada Allah da wani haƙƙin Allah ka ɗauka ka ba wani ɗan uwa musulmi haƙƙin Allah ka ɗauka ka ba wani abin halitta a gurguje wani ya zo gurin manzan rama alaihi salatu wassalam ka nuna mana wani aiki wanda in na yi shi zan samu gidan tsira gidan rahama dullani ala amalin yi da turini aljanna ya rasulullah ka shirya da yi shi zai shigar da ni gidan rahama gidan aljanna wassalam sai annabi tsira da aminci arziki ta gare shi ya ce ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka shaidinka kada ka bautata wa Allah kana mai hada shi da wani a cikin bauta ka bautata wa Allah amma ba shirka bi ma'ana ka nisanci shirka ka samu tauhidi tantagarya abu na farko kenan nisan da shirka tabbatuwa akan tauhidi aiki ne da ke sanya mutum musulmi gidan aljanna abu na biyu ta ƙimu sala ka tsaye da sallah ɗan uwa musulmi sauraron mu sallah ɗaya ce daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar ganin matsayin sallah a cikin addinin musulunci mutukar da hankalinka ba a sauke maka yin sallah ba an maka babe na musamman idan baka iya tsayuwa ka tsayu ka jingina da wani abu ka yi sallah idan baka iya tsayuwa da jingina ka zauna ba tare da ka za- ba- jingina ba ka yi sallah idan baka iya zama ya ka jingina to ka jingina ka yi sallah a jingine idan baka iyawa ka kwanta sharanka na dama ka yi sallah kana mai nuni ima'an kana mai nuni in sharan dama bai kwantuwa ka kwanta sharan hagu in sharan hagun bai kwantuwa ka yi reran in reran bai kwantuwa ka yi rubda ciki eh kai mutukar da halinka duk da hankalinka duk halin da ka samu kanka ka yi sallah dangane mahimmancin sallah ana jihadi ana sallah eh ana jihadi na ɗaukar mana Allah ana fafatawa da arna ba a sabke sallah ba saboda ganin muhimmancin sallah to sallah aiki ne da ke sanya mutum gidan aljanna ka gane bayan tauhidi in an je lahira an same ki baka shirka an same ka baka shirka kana tsantsar tauhidi ka san ma'anar tauhidi ka rayu a cikinsa ka je cikin kabari ka yi karɓar tambayoyi waɗanda suka shayi tauhidi ranar alkiyama ka tashi a cikin tauhidi ɗan uwa musulmi to ka gane in an same ka da wannan tukun za a ce a ka dosiye na sallah shine warkon bincikar takardun mutum in an samu tauhidi za a ce a binciki sallah in sallah ta zo ka tsira in ta ɓaci kuma ya taɓe ya yi hasara haka ya tabbata a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam abu na gaba bayar da zakka wannan wata baiwa ce da farla Allah ke barawa zuwa ga bayinsa ya bara ta ga wanda ya ga dama ba kowa gani asali ba ba kowa gani dubara ba da ƙwazo wajen neman kuɗi a'a farla ce daga Allah sai ku tashi tare da mutum ku ware kasuwanci kana ci kana gani ya sayi gidaje da motoci ya sayi awaki da shanu da raƙumma ana ta mashi kasuwanci amma kai ku taru ku hara kai kuna nan da ilba kakka ko da dan teburkinka Mm. Allah haka yi ga dama nahanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya me kasam me rabon shine Allah Allah haka yi ga dama ya wasu ɗin rizka liman ya sha wa ya ƙadir shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama kuma ya ƙuntata ya damƙe arzikin ga wanda ya ga dama sai ka gode wa Allah matsayin da Allah ya baka ka so ne daga Allah shi dukiyar da Allah ba shi ila Allah ba shi don ya jarrabe shi ne ya ga ya fi da haƙƙin Allah a ciki ya fitar da zakka ko ko a'a ya taimaki addinin Allah ya taimaki bayan Allah ya tallaba da agazawa zuwa ga masu da'awa masu karantarsuwa masu ƙoƙarin ɗora mutane akan addinin musulunci tacaccen addini ya taimaka ko bai ya taimaka ba ya tallaba ma dangin mahaifansa dangin uwa da wangin uba yana tallaba musu ko ko a'a babban abu ka fitar da zakka ɗan uwa musulmi to wanda kage yana fitar da zakka yanda Allah ya ce ta dukiya ce ta noma ce ta awaki da tumaki ce da raƙuma da shanu wanda kai duk yana wannan to alama ce yana wani aikin da zai shiga gidan aljanna wata sirar arham abu na gaba da manzon rama alaihi salatu wasallam ya gaya ma wannan sahabi da ya ce shirye da shi a bisa wani aikin da zai shigar da shi gidan aljanna ya zana mashi waɗannan abubuwan abu na ƙarshe wata silul arham wata silul rahima ka sarar da zumunta wannan na yi kowa sanin kaina ka yi kowa sanin kanki kin kanki ka yi kowa sanin kanka shin kana sarar da zumunta ko ba kai ashe sadar da zumunci wani aiki ne da ke shigar da mu gidan aljanna mahallin shahid kinmu ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bautata wa Allah kada ka da shi da komai a cikin bauta wannan shine mahallin shahid kinmu kai tsaye bayan mun shi huda da wannan kamar yadda muka faɗa yau muna takwas ga watan Rajab wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1400 da arba'in da hudu hijira ta farin jikada sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina yau za mu tashi darasi na ashirin da tara darasi dana ashirin da tara darasi ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi namu na usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna za mu tashi darasi na ashirin da tara. Ba da bismillahi rahmanu rahim. Malam ya ce, wafi sahihai masu bin ‘yan uwa ɗalibai, muna cikin matsalabul hamis ne, an na hayu an amal ta ta'allaku bil ƙubo. zancen hari da ayyukan da ake aiwatarwa zancen hani daga ayyukan da ake aiwatarwa a cikin abin da ya shafi makabarta muna cikin abu na harko annahayu an ƙaunin hajari inda ziyaratul qubur hani daga faɗa ta sabawa Allah a wurin ziyartar kabari muna cikin wannan ne a sati da ya gabata lokaci yayi yau zan mu tashi wa fi sahihaini an Aisha radiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wa sallama qala fi mardihi alladhi lam yaqum minhu dalibai ina son ku karanto mana karatun zalla banda fassara bayan bismillah وفي الصحيحين عن عائشة بسم الله الرحمن الرحيم وفي الصحيحين عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنه قال في موته الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى يتخذوا القبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري ومسلم sai a koma ina buƙatar amun shi da fasara wafi sahihaini
sahihaini ya zo a cikin Bukhari da Muslim. Ana Aisha da radiyallahu anha an samu daga Aisha yarda Allah ta tabbata gare ta. Annahu qala cewa shi annabi ya ce fi mawdin ladhi lam yakun minhu a cikin rashin lafiyar nan da bai tashi daga gare ta ba, la'anar Allahul Yahuda wan Nasara, Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa, ittakhidul qubur anbiya'ihim masajida waɗannan da suka rufi kabarurrukan annabawansu masallaci rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi ya zo a cikin Bukhari da Musulmi kamar yadda ɗalibai suka fassara mana. Idan an ce maka wafisar ya haini, ka san inda ma'anar ta bada. Ya ce daga uwar mummune Umar Abdullah, wadda manzan Rama alaihi salatu wassalam ya aure ta tana ‘yan shekara shida, ya shiga ɗakinta tana ‘yan shekara tara. ya mutu dukkan dukkan rayuwarta dukkan kwanakinta a duniya manzara alayhi salatu wassalam ya rasu ya barta a duniya shekara ta goma sha takwas rak sallallahu alaihi wasallam amma sai ga ta a cikin maharrata alkur'ani sai ga ta a cikin maharrata sunna ta ɗaya daga cikin masu rawaito mana hadisai daga bakin wa mayan iku an hawa in huwa illa wahayin yuwa allamahu shadidul quwa zu miratin fastawa wa huwa bil ufq sallallahu alaihi wa sallam Aisha uwar mu'minin radiyallahu anha siddiqa ya siddiqi eh wata daraja ce da Allah ke barawa a cikin bayinsa Aisha kenan to ke da aka samu ki sunan Aisha kina aiki irin nata eh kina tauhidi tsantsa ba ki shirka babu guru ko laya a tsazanki ko amma ki abun wani jini kin sa fangir kin sa cikin gashin gidanki bakin jini bakin jini da ba wani jini bane ai Allah shi ki kawo miji kamala ake bukata ki kame ki ji tsoron Allah eh darancin marata al-Qur'ani marata sunna radiyallahu anha uwar mu'mini uwa Abdullah Allah ya ƙara yarda da ita saboda haka ƴar uwa musulma ki kula da sunanki hmm ki kula da sunanki eh kan mu tashi mu ki raba hanya da uwar mu ne uwar Abdullahi ranar alkiyama Allah ya tsare da kuma irin wannan uwayen mu'minai wanda suke yan aljanna ne a ce wani yana gaya musu magana ai ya fita daga da'ira ta addinin musulunci ka rinka zagin Aisha ka rinka jifanta mummunar kalma wanda Allah ya yarda da su su sun yarda da Allah uwaye mummune ne sun samu tazkiya daga Allah ومن يقرض من كنا haka Allah ya ce ba nuti ya ajira ha maratin can gaba haka Allah ya ce wata tsoron Allah ta tsare dokan Allah ga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ba ta ladan ta biyu to Aisha uwar mu'minai take cewa lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace a cikin rishin lahiyar shi wannan wanda bai tashi ba daga daga gare ta rishin lahiyar da ta kwantar da shi wanda kwancin da yi daga wannan bai tashi ba sai ya koma zuwa ga Allah mahalicinsa. Kasar lokacin da yake musu wa'azi, yake faɗakar da su, kurisanci shirka, domin shekara goma sha uku aka yi a Madina, mafi yawancin ayoyin da suke sauka suna magana ne akan tauhidi, kaɗai ta Allah. Badda a haɗa Allah da wani, a kaɗai ta Allah. Suna da kusan gumaku ɗari uku da wani ba saman Ka'aba. Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la kaje kai musu wazi ya aibar mudaffir um fa anzi wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rujza fahajur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir jazakumullahu khair azu suna nan suka tsunkulo aya su karba Allah ma ilimin mu albarka yana ta musu wazi suka ce yau aika ya mutu mu huta sai Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun tabbas kai ma za ka rasu ka koma ga Allah mahaliccinka su dawoma za su yi su ma mutuwa za su yi eh aina ma takunu yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayyada kullu nafsin za'iqatul maut haka Allah yake to uwar mu'mine wa Abdullah tace sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amsar mutu a gare shi a cikin shi lahi shi wani wanda bai tashi ba ya faɗa yace la'ana Allahu yahuda wan nasara Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa. A dalilin me Allah ya la'ance su, in ji manzan rama a salatu wasalam ya ce, la'anar labur Yahudawan Nasara. Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa. A dalilin me aka la'ance su, ko mene la'anta, in an ce la'anta tsinuwa in ji malam Bahaushe. Mene ne tsinuwa a nisantar da kai daga rahamar Allah babu kai babu samun rahamar Allah. shi ne tsinuwa shi sabon uwa musulmi duk abin da ya shahi la'anta ka yi ƙoƙarin nisanta shi duk abin da ce wannan wani laifi ne wanda a cikin shi akwai la'anta ko azabar Allah to kai ƙoƙari ka nisance shi domin an ce la'anta a harshen larabci a nisantar da kai daga rahamar Allah daga jinkan Allah babu kai babu jinkan Allah babu kai babu rahamar Allah shine la'anta Allah ka tsare Allah ka tsare mu duk aikin da zai zamanto akwai azaba ko akwai la'anta a cikin sa to Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa a dalilin mi ittakhizun ittakhizu qubur anbiya'ihim masajida a dalilin sirriki ƙabararrukan annabawansu masallaci ma'ana wuraren yin sujada zai shi waɗi gaban ƙabari suna yin sujada suna yin sallah a dalilin sirri ƙabararrukan annabawansu masallaci ma'ana gurin sujada dalilin wannan ne Allah ya la'ance su to kai sai ka ji ba gani a matsayinka na musulmi mai la ilaha illallah wannan aikin da suke suka samu la'anta kai yaya kake da shi dubara ta rage gami shiga rijiya nutsu da kyau daga bakin manzon rama alayhi salatu wassalam yace Allah ya la'aci yahudawa a dalilin sirriki kabarurrukan annabawansu masallaci wurin sujada suka samu la'anta to kaiwa eh sai ka diba gani yaya kake kana sujira kabari eh eh kana yin sujira ga kabari ko kana zuwa wurin kabari ka daga hannu ka roki Allah ko ka rika kiran wanda yake cikin kabari ya baka lahiya ko ya baka matsayi ko ya dauka kaka ko ya biya maka wata bukata shi kuma bawan Allah salihin bawa ya koma zuwa ga Allah. Eh, ka zo kana roƙonsa. To, a dalilin Yahudawa sun riƙi ƙabarrukan annabawansu masallatai wurin suje da Allah ya la'ance su. Sai ma da ce, fa'in kana zalika ta ƙarrubun ilil makaburina, in wannan, eh, sai malam ya ce, azzabahu wan naru inda al-qubur wancan abu na farko da muka zana a cikin irin maganganun da ake wanda suka saba ma Allah a gurin ziyartar kabari yanzu zamu shiga asali na biyu azzabahu yanka a dauki kaza ko tantabara ko tsuntsu ko akuya
الزبر والنهر عند القبور الزبر ينكى الزبر أبو نبي ينكى wanda haru da soke dabba wannan haru da soke dabba inda al'ubur a gurin makabarta shi ne abu na biyu daga cikin abubuwan da aka hana na faɗin magana wadda ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a wurin ziyartar kabari akwai yin yanka ko soke wata dabba a nan gurin kabar fa in kana zalika ma da yace taqarrubun ila al-maqburina in wannan ya kasance taqarruban sun yi shi ne dan neman kusanci zuwa ga zuwa ga waɗanda suke cikin kabarin idan sun yi wannan ne zuwa ga waɗanda suke cikin kabarin ne don neman kusanci zuwa gare su ne kadu hajjata lishahasin wa huwa shirkun akbar don su biya musu su biya ma mutum wata bukatar shi wa huwa shirkun akbar in ji malamin shi to wannan shirka ce babba wa in kana li ghairi zalika in kuwa ya kasance ba don wannan bane suka yi ba don neman kusanci bane suka yi yankan da suka yi ko soke dabba da suka yi sun yi ce ba don neman kusanci bane fahuwa minal bid'i al-khadira to yana daga cikin bid'a wadda take da hadarin gaske yana daga cikin bid'a wadda take da hadari na gaske allati hiya min a'zamil wasa'il shirki domin ita wannan tana daga cikin mafi girman hanyoyin da za su sadar da mutum zuwa ga shirka. Liƙaulihi sallallahu Alaihi wasallam, saboda faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La a fil Islam, babu yanka ga wani, ga wani abu, babu yanka ga wani. Babu yanka ga wani a musulunci la aqara fil islam babu yanka ga wani a musulunci wannan ko yahudawa suke yi sai su je gurin kabari a samu abin yanka a yanka shi a nan gurin kabarin ko a samu abin sokiya kamar raƙumi kaga soke shi ake sai su shi gurin kabari su soke wannan raƙumin da niyyar neman kusanci ne suke yi na ibada da wannan yankan amma a gurin kabari to manzon rama alayhi salatu wasallam shi la aqara fil islam babu yanka ga wani abu a musulunci qala abdurrazzaq mala abdurrazzaq yace kanu yaqiruna inda alqabari baqaratan aw shatan su yahudawa sun kasance yaqiruna suna yin yanka inda alƙabari a nan gurin ƙabari a kawo wata dabba a yanka ta a nan gurin ƙabarin da sunan neman kusanci bakaratan ko su kawo wata saniya a ce a kai ta gurin ƙabarin wane kaza ko annabi kaza ko wane kaza ko wanda mutumin kirki a kai ta gurin shi akai wannan saniya a nan a yanka, aushatan ko kuma wato akuya haka yahuda wannan al'adai larabawa s- suke yi. yahuda kai al'adar yahudawa ce Malam Abdul ce kanu ya aqiruna inda al-qabri qabaratan aw shatar su yahuda sun kasance suna yin yanka da sunan ibada a gurin kabari bakaratan a kawo saniya a yanka aw shatar ko kuma akuya rafa'a ziyadatan ala turabi ala khariju minha daga kabari a ƙara daga ƙasar kabari ta waje idan an binne mutum a musulunci ba a so a mushi tudu babban kabar to yanzu malam zai maka zancen daga kabari ƙasar kabari a tilata da ake da ake wata wata ja- sisaha da kuma shahe ta da siminti kabarin da ake shahewa warki tabati da kuma yin rubutu da ake yi a cikin kabari alaiha a kanta wal bina'u alaiha da kuma gini da ake zawa a yi gini ga kabarin an yi sai a zo a yi gini a cikin kabarin wal qu'udi alaiha da kuma zama da ake a nan gurin kabarin to mala yace fa kullu zalika min al bidai dukan wannan da muka zana ko mutum ya mutu a mushi a daga kabarin sama yayi tudu da yawa a musulunci ba a so yayi tudu da yawa ko a shahe kabarin da siminti ko a ru- a yi zo a rubuta wani dan wani lokaci kaza shekara kaza ya mutu ko a zo a yi gini ko a zo a rinka zama a wurin kabarin fa kullu zalika min al bidai Malam ya ce, wani daga cikin abin da aka ƙirƙira, allati da bihal Yahudu, wan Nasara, wannan da tabbatar da Yahudawa da Nasarawa. Ashe ba ɗabi'ar musulmi ba je, idan ya mutu a kabarin shi a mashi ƙaton kabari, babban kabari, a daga sama ya yi tudu da yawa. Ba ɗabi'ar musulmi ba ce, a zo a shahe kabarin da siminti. Ba ɗabi'ar musulmi ba ce, a zo a maka gini a gurin kabarinka ba ɗabi'ar musulmi ba ce in an yi kabarin a zo ana zama a gurin kabarin wannan bai ciki mala yace allati dallat bihal yahudu wan nasara wannan abubuwan da muka zana in ji mala su ne abin da suka batar da yahudawa da nasara wa kanat min azami raza'i shirki wannan yana daga cikin mafi girman hanyar da take kai mutum zuwa ga shirka wannan yana daga cikin mafi girman abin da take kai mutum zuwa ga shirka qala fa an jabir radiyallahu anhu qala an samu daga jabir ya tabbata a gare shi qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yujsila qabara wa an yaqauda alaihi wa an yubna alaihi wa an yuzada alaihi wa an yaktuba alaihi rawahu muslim wa abu dawud wal hakim aliko kuna da wannan hadisin to ku ba ni fa an jabi
فعن جابر رضي الله عنه قال an samo daga jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi yace na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yi kasisa da barara Allah shi ba da hanyar Allah ta tabbata a gare shi ya hana a caye kabari da siminti ko kuma a caye da lasho wa an yaba da alaihi kuma ya hana a zauna a kan shi wa an yabna alaihi kuma ya hana a rikini a kan shi wa an yuzada alaihi kuma ya hana a ƙara tsawon kabarin sama wa an yukutaba alaihi kuma ya hana a yi rubutu a kan kabarin rawahu muslim wa abu dawuda wa hakim مسلم لا
jazakumullahu khair Allah saka muku da alkhairi ganin lokaci yayi nan ya dace mu tsaya akan wannan hadisi wanda manzon Rama alaihi salatu wassalam ya hana mu shahe kabari da zama akan shi da gini a kansa da ƙara tsawon kabarin da kuma yin rubutu a cikin kabari Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala ya samu nisanci waɗannan abubuwan waɗanda suke manzara malai salatu wasalamu ya ana musu. Allah subhanahu wata'ala ya tarar da mu da ku a cikin lada. Allah ya sanya mana ikhlasi. Allah sa muna yi da shi. Allah biya bukatunmu na alkhairi. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa. Allah ka cikin iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu. Allah subhanahu wata'ala ya taimaki makarantunmu na addinin musulunci. Ƙasarmu Nijar Allah zaunar da mu lafiya. Garinmu da magaran Allah zaunar da mu lafiya. Allah ka mana sabon arziki na alkhairi. Dukkan masu bara fatiya mu da su duka Allah ka biya bukatunmu na alkhairi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين